Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلى ما يقول عليه a wannan masallaci na biladanci ne a cikin ciwon a wannan yini na asabar goma ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ɗaya ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu haka ne kuma yanzu ce yau insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya kan karanta abin da Allah ya tsare na fassarar faɗin Allah da kuki ya yi wa yadda na amuru a kai kuma a kai kuma suna ko kuma kuma فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن شاء الله وقت الشافعي تنازعي لاختلاف تأمينه إلى ذلك الشباب تكون أمامك عندنا لو أن في علاقة magana ta ga shugabanni da zama tattaunawa a kai da kuma da abin nan da ga Allah da da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayoyi za mu fahimci wajibcin da ga Allah da wajibcin da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abin da yake ɗauki cikin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa sarrai idan umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba wa abin da rabbi yake so sai ka sai ka hakura da abin da yake yake so sai ka bi Allah da wannan Allah saboda wannan ita ce alamar kai ne imani kuma idan mutum yana da imani to yana san abin da ya imani dole ne musulmi yana san Allah yana san musulmi to idan aka ce maka wannan umarni ne na Allah sai ka bi umarni na Allah ko da ya saba mutum kai da wannan ita shi ne domin da dama kai bawa ne da Allah amma idan Allah ya ce ita ce a kuma idan ka bi wannan kai da za ka ji daɗi ba to hakika wannan ka fifi da jin daɗi da san zuciyar ka kan abin da Allah ya so wannan kuma ya nuna akwai rauni imanin ka idan wani ya ce yin imanin ba ta wani bangare kuma ya zama haka ne idan umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa wani yanayi da yake ciki ya saba wa al'adunka ya saba wa wani umarni daban na wani da ya maka to alamar gani imani ne shi ne ka saba wa al'adar ka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya halitta Allah shi za a haɗu da shi gobe ya Allah shi ne kuma shi ne mutum idan ka je gaban Allah dan kiyama mutanen ka da mutanen garin ku mutanen al'adar ka ba za su iya tsare ka da azabar Allah ba a ce kai faɗa da mutane ba a ce kai tawaye da mutane ba amma in abin da mutane suke kai ya saba a wani Allah to kamar Allah kai ko da mutane na su ba ke wani shi ne wani kai dan za a maka hukuma wallahi ba mu yi ne haka za ka sha zani mutane a kan ka saba wa abin da ke so ka bi abin da Allah ya ke so darasi na biyu a cikin wannan umarni za mu fahimci cewa me ya kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne da kashin kansa wajibi ne mai matsayin ma'ana abin da manzon Allah ya kira ya bada umarni ne kada ka ce sai ka bincika in ya dace daga Allah sanin shi ne masu wannan yawa idan an yi sallama ya bada umarni kada ka zo ka ce a ni na bincika Qur'ani na ga wannan abin da annabi ya faɗa ya saba in dai yana da faɗa da biya faɗa to babu tsakanin tsakanin maganar Allah da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da bai na aka gano wannan saboda fi'ilin da aka yi mai kuma akan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya tsaya ya mana dika mu abiyullah ba an sa fi'il da madada Allah abiyu ku yi ta ga Allah sai kuma aka ce wa abiyu rasula shi ma manzon Allah wannan ya nuna shi da a ga Allah da ma da a ji wannan da a ga wannan Allah da a ji wannan da ma da wani bai yi rasula amma amma dole da a manzo ya da a ga Allah don haka lalle in wannan Allah da su zama ya hukunci ne kamar Allah ne ba a kawo mai ciki ana cewa ya tabbata an yi cikin zama ne ya ce kaza shi ke kare zancen kowa domin wani kuma shi ke nuna kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in aka ce ga manzon Allah ya ce kaza sai kuma ka samu wani malami ko gargajiyar garin ko makamancin wani su kuma ga wani kusurban ya saba wani annabi in ka bi na annabi to kai ne masoyin in kuma ka bi da mutane kan ka ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kana da matsala a imanin ka kuma kana da matsala idan za ka yi shi ko wani yawa wani kuma domin da ya zama zama ya yi rubutu ya ce a yi kaza ya ce karfi asalin addini shi ne ka wani shi ne kuma zama tsakiyar daga cikin zuwa muka da shi ba ne daga cikin uku masani a kan waɗanda su yadda da sunan wanda Allah ya sauya su wanda wanda suka kafin cewa hadisan da su da kalama suke kare da hadisai da su yadda da sunan a matsayin masari sos ne na karbo addini ba wannan ya nuna wanda ya kafa su da Allah ko yi duka a wannan aya aya ce a yana take a Qur'an da ba da ake ka aya ka san Qur'an to Allah ne mahanci ne a rike ka shi ne yake kabi Allah ko ka wannan Allah in ka ce bin Allah ma'anar da ke da Qur'an Allah kuma ruhun da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce shi ma iya ƙorani da ake da to ka kusa yi da ko yau domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shi ya zo da ƙorani to amma bayan ƙorani an yi wasu abubuwa ya je kasuwa ya je gaida mara lafiya ko ya zauna da matansa ya yi hira da su ya ci abinci da yara ƙanana ya ci abinci da manya ya ci abinci da mata matansa Dama mai ne masu aiki. Da cikin gani sarrafin karfuta, wa cikin kanyi suna makarala shawarwa a yanzu, rukuwa suna makarala sarrafa wa a yi kuma ne da aiki shawarwa. maka hanyoyin waɗanda suka karkace suka iya da hanyoyi ne na yan bidiya hanyoyi ne na fasashu hanyoyi ne na waɗanda suke sun saba wa ajiyar alƙur'ani sabanin su ga alƙur'ani ma shi ne mafi bayyana domin a cikin alƙur'ani Allah mafarki ya yi umarni abin da Allah suka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana ambata da su ba iya alqur'ani ya kawo ya ajiye su da ya su ya daga bakin nan da aka yi masa wa'azi da alqur'ani kuma ya yi maganganu ya yi wasu abubuwa da musulmi ya ce a yi kaza ya ce a bar waɗanda ba sa cikin alqur'ani yanzu inda mutum yana da dai da Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi masa liga masallaci sai ya ce sai na gani abu da wani za ka iya da yawa manzan Allah haka irin shi to a shi ke mun kokari da kuma da manzan Allah fiye wanda duk ya ba ɗaya da ɗaya to a kika ya faɗi ya karka sai da ɗaya wajibi ne a bi Allah wajibi ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta da akan wannan mun kan bayanin da za a a darasin da ya rubuta Allah ya cewa ya fa'alu billahi wa rasulihi wa mu'minihi bi yu'minu billahi kalimati sai ne tawakkali ne ku yi imani da Allah da manzon ne annabi nan kuma manzo wanda yake ummi ummi shi ne wanda ya zama mutum ne sai ka kuma shi ne siffar da Allah ke kuma kuma shi da mutum da shi siffar ya wuce ba siffar suna ba ce rashin iya mutum rashin iya karatu da annabi ya mutu domin da ya iya mutum da ya iya karatu da kafirai sai su ce shi rubuta Qur'ani da kansa amma a samu wanda bai iya rubutu bai iya karatu bai zo da irin wannan ilimin wanda za a iya za a kasa rubuta shi har kiyama da tashi wannan ya nuna lalle gaya masa a kai ba da ya sa wannan shi ke yi ba Allah bai san ya ce bai yi rubutu ba bai yi karatu ba kafin zuwa to sai ce shi din wanda wanda ya yi imanin da Allah da kalmomin Allah kalmomin Allah su ne waɗannan sai aka shi kuma wacce mai ku wacce mai ku gobe shi gobe sawa'un fi ma ja'a bihi إليكم بالقرآن وفيما جاء من عنده هو لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ولدينا شرع من تلك ya kamata a wurin malamai ma'ana sawa'u abin da yake shi da Qur'ani da cikin Qur'ani ko kuma abin da ya ambata da yakinsa ko ya aikata shi yasa ya malamai suke bi kake yi da suna suna yake ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa da baki ko ya aikata a aikace ko aka yi a gaban sa mai ce a kuɗi wani abubuwa ko su ake ce musu haka suna ba wani ƙungiya ba ne duk abin da manzo ya faɗa da baki ko ya ce ai zama da amal bin niyyati to suna ka kula da niyya wajen aiki da sauransu ya ce alaikum bi sirri yuku da gaskiya ko wannan shi ne mene ne kauli wannan ne sunna haka wani aikata kaza ya yi sallah ya yi sallah ya yi ziyara ya yi kaza ya yi kaza ya yi ayyuka daga umma wannan suna sunna haka nan an yi abubuwa a gaban bai ce kullum ka fara wannan ya nuna domin shi bisa annabi ne in aka yi ba daidai a gaban ka ba baya shi wani yana yin abu zai ce a kan ka zaki kamar wanda wata rana ya ce ne inna Allah wa rasulahu yanhayani Allah da manzansa suna kan sai an sanar da shi duk sanar da duk wannan tun da kai a matsayin mai magana ma na kai ne ba iya kuma ba ba wai ki ne masu yana da kai kai kai magana da ta bace sai shi a sai ne ku ce inna allaha ya inna allaha yanha wa rasuluhu ya kuma ce inna allaha wa rasuluhu yanha ma'ana ka ware Allah ka ambace shi kar ka hada shi da manzon Allah yadda za a fahimci matsayin su shi annabi ne Allah za a Allah daban manzon Allah daban har wasu abdomini ne ya rasu alamini a kuma wani da zai yi kowa kan Allah da manzon Allah sai a ware Allah daban a ce yi manza sai kuma a ce wa rasulun sai a karatu an gani ko a wannan gona a nan sun zaka zama mai shiruwa wani shi ka maka ashe lalle a duk abin da aka yi a gaban wannan sun zaka in ya shigo bai ci komai ba to ne ne shi ma sai a gidi ne sun to tun da an yi shi wata biyu ayoyi a cikin alƙur'ani na kowanne a kuma wani Allah su sallama suna da yawa shi ma ma'amu bin amur ne shi ayoyi sun da talatin da uku a bayan nasi uku cewa bi Allah bi manzan Allah a bi manzan Allah a bi manzan Allah kullum bi ne cewa a bi shi kowane da yi ba ko ya ce yana son da kan yanki ko da ba kan yanki ba to ya kuskure fahimta kuma ba kan yanki ba ya ce ka kuskure fahimta san annabi san annabi in ba ka bi ba to ba ba ka nuna ba su yi ya yanzu wani kowane suka ce kama tsabar san da yake ba duk abin da kuke yi ina ce a sakamakon haka ne zai ce duk abin da ka sa shi zai aikata ko ni ya ce ba a zai faɗa ne za ta yi mutum da shi ni za ta yi mutum da shi zai auren daga baya zai yi ma matsala duk abin da ka sa shi ne me ya wani ai ƙarfin soyayya to ya za ka ce kana da ƙarfin soyayya da manzon Allah shi ne biyayya halitta sannan kuma ya ce ga yadda ake kaza ka ce a bai da kaza ke ya yadda ake kaza kai ka ce kaza kaza ka ce ka kai shi sani ko da ba faɗa da baki ba in ya ce ka ƙi ka bi na wani daban to ka fi son wani da kanka ko ka ƙi ko ka so wani aikin ka shi ke nuna ma'anar abin da ka ɗauka a zuci shi sa ba a waka da zama da biyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to mun bar wannan matsayin darussan da suke da alaƙa da fadin Allah ku yi da'a da Allah ku yi da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shugabanni magana da za a ɗauki wani ne magana a kan tafiya wajibi ne mai da a ɗauki ne amma sharafi ya zama cewa ba su yi umarni da sabon amma in abin suka yi umarni da shi ya dace da umarni Allah da na manzon Allah sallallahu to wajibi ka ne in kuma sun umarni da sabon Allah to kar a bi su kar a bi domin Allah shi ne wajibi babu abin da zai samu da mutum a duniya sabanin abin da Allah mai kuke shi don haka in suka ce ka yi wani abu na saɓanin Allah abin da Allah ya yi to ka ce kun san dai kisa da malamai a cikin ke kawo dangane da shugaban gari da manzo Allah sun sai ba kai ya tura wasu mutane ko eh su su yi wani expedition irin da ake tura a tawaga ta yaki sai shugaban nan su ya haɗa wuta ya nuna sai ke ku shiga wannan wuta sun san haɗa wuta ba ke ku haɗa wuta suka haɗa wuta don sai ke ku aura ciki sai suka ce a suka dawo sun ga wasu suka yi ba shi a nan ne faɗi inna ma ba a kai ba a wuri yake da sun shiga wanda ba za su ba ma'ana da kuma faɗa da kuma fa'in wuta shi abin da ashe ne wanda ya ce gaba ya ce yi kaza kuma kaza din ne haramun ne kuma misali ce je ka kwato fili kuma ne je ka sha giya kar ka je masallaci an hana ka misali ne ce ka je ka sallah kar ka ba da zakka kar ka yi kaza kar ka yi kaza sai ka ce ba za ka ko da ba ka faɗa da baki ba ka fita daga wurin da amma kar ka yi ni wani ka faɗa a wani kuma sai za a kashe ko kuma ya zo wani matakin cutarwa da ne ta yi kokarin da ne shi ke amma ba za ka yi saboda waye a zuciyar ka yanzu ba Allah ni wannan abubuwan Allah ke karayin su an ka bi wannan yau to amma in zai kuma da can in suka ba da umarni da abin da Allah bai hana ba Allah kuma bai yi umarni ba amma sun sa ne saboda amfanin mutane to wannan ijtihadin su ne ya saba abin da kike so wajibi ne kuma da muke magana akan dokokin da ke gawa na zaman lafiya da kiyaye lafiya da kiyaye tsaro da sauransu wannan jinas ne kabi saboda bin wannan shi ne zaman lafiya kada muka ce sai ka nuna mu Qur'ani kuma ka nuna mu Qur'ani ba kuma ba zan mutu ba haka shi an gane ku so shi ba shi ku yi kaza wajibi akwai abubuwa da dama da suke shiga ƙarƙashin wannan da kuma wasu abubuwa da da su biya su ne yin kyale wannan yau da sun shiga maganar ta nasu ya kuma ba ku ba da wahala Allah ba ku yi na cewa fa in kunta na za a kun fi shi idan kun yi sabani kun yi gayayya kun musu ra'ayi ya zamanta tsakanin fi shi dangane da wannan mun yi magana wani ne da ake da yi shi mun kowane faruhu tukune da shi ma'ana tsarin ma'arifatin haƙiƙa domin neman sanin haƙiƙanin lamarin juna kun san idan aka shaɓa ne wannan zai jin zantarsa shi ne gaskiya wannan ma jin zantarsa shi ne gaskiya aikin sa domin aka kama wata tsakaninku me ne umarni sai an da biyo da wannan fa'ul din yake faru dubu to me shi mene amin bila shi ka bani na ku me shi zuwa me shi zuwa wa ikwa rasul da kuma manzan farduhu ila Allah wa rasul me shi zuwa ga Allah da rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga littafin Allah da kuma ayi zuwa ga manzon Allah kuma shi ma ma'anarsa zuwa ga littafin Allah da kuma sunna an gane domin su manzon yana nan tunda ba a ga kuma ayi ba za a iya saukar da wata aya ga manzon kawai ko zama a take a lokacin in yana da rai ko ku ga ta in ku ba shi da rai ya rasu kamar yanzu to komawa zuwa zuwa ga Allah shi ma'ana kuma zuwa ga zuwa ga alƙur'ani kuma kamar da suna suke komawa zuwa alƙur'ani ma komawa zuwa ga wata Allah da shi da alƙur'ani sannan kuma a ƙara da komawa zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana ya wuce to duba wannan ne girma da yake girma da wani yayi sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi za ku yi haka ne komawa zuwa ga in kun kasance kudu kuna masu imani da Allah da ranar kashi imani da Allah da ranar kashi imani da Allah da ranar kashi me da ake hada su a yi domin shi imani da ranar karshe wani wani muharrifi wani abu ne da yake zaburar yake har ku aka kai aiki kai aiki shi sa ake domin za ka tuno ranar da za ku haɗu da Allah tun da kai imani da shi Allah tun da ka kake tsoron to in dai ka imani da Allah ka imani da za a tsayu a gaban Allah to dan ne kai wannan to za ku koma zuwa ga Allah da wannan Allah da wannan da kuka yi rabani in kun muje Allah ya gani ka kai mu wani shi mafi alheri a gare mu واحسن تاويلا ومشينا وفي جو مفكر لو سيدي يعني ولا هو او الكلام ده مجلد ولا الصحيح ثم عرف بربه كل ما تنازع الناس فيه sannan Allah ku ji ba da umarni da amai da dukkan abin da mutane suka yi sabani a kansa min usulin dini wa furu'i ko lamarin yana da zaɓarciya ginshikan addini a babin tauhidi a babin tauhida babin imani ko kasaba to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa furu'ihi ne ko abin da ya shafi fiqh abin da ya shafi sallah azumi zakka duk sabanin da kuke wani yake abu kaza wajibi kai imani da shi wani yake abu kaza ba wajibi ne yi mai shi wani yake abu kaza yana cikin addini wani kuma yake abu kaza ba ya cikin addini kaga ya ta bani to ya zafi sai a koma abin da ka da kuma alƙur'ani shin wannan abu akwai ya cikin alƙur'ani Allah ya sai a yi in aka duba babu sai a dubo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai a cikin in aka duba ba sai a cikin wai kuwa addini ya cika tun rayuwar mahaifi kan zuwa ba da a yau na kwanci na kudu na kuwa tun da ba da shi ba ce ba wa zai ku na kudu su samu dina ka'ida su kama da dini kun yi shekara ta yin gana ka'ida su ka nan ta abu mai cewa addinin Allah ya kamu da ya cika ba wani bakin kari babu wani kuma da ni ko wani waliyi ko wani da zai zo ba ya institutin wani abu sabo ya ce to jama'a ni ma da ga hukumi ka yi sai a duba in ya dace da nan Allah ya yi ai ko ya dace da wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ai saboda Allah shi ne ya aiko manzo manzon shi kadai za a dabe ka kanka akan rubutun kiyama da ka duk abin da wani ya zo da shi ya saba wa nan da Allah ko Allah ya wani kayan yi hukumar da Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama wallahi Allah zai kalle ka akan malam wanda da shehu wani ba amma zai kalle ka akan Muhammadu tabbas in ba ka bi shi ba Allah ba zai yi kai ka doka san shi ba na annabi insha Allah wani mutum ne mun da Allah yana ko wannan da shi mun zai wani ya ga barwa wallahi duk wanda kun bi Allah wallahi kun ji ga Allah ila wannan da rantsuwa duk wanda bai yi wannan Allah ba zai shiga aljanna da dole ne ka aji abin da kake so ko saboda zamansa an saba ana yi ko al'umma sun da yawa sun kubi in ya saba abu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo shi to zaman ka lafiya da Allah wanda in ka mutu ka je kawai babu kuma kowa da za a dame ka a kan in ba Allah da manzon Allah da addini to zaman ka lafiya shine ka bi Allah din ka kare wannan abin da ko da wanda da za su dake ka kan kinsa zai yi ka bi ba da tawo ko ba ya ko iya kafi a wannan zuwa kai ga nan ka ai ga nan amma ka ji ga Allah Allah ba ya so mutu ba magana ne Allah ba ya so mutu Allah ne ne ne ya ne sai kai kaza ba kai ba ya ta ka yi ko annabi ka bi shi ko shi sai ka to an kuma sai mutu za ka kai wa kanka gemu ne dukkan alheri ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani nau'i ne akwai sabani wanda yake asalin a cikin alƙur'ani ne so ce in Allah ya yi magana akan ikhtilafi sabani to nau'i biyu wani jibinci da yake da alaƙa da rinka halitta dole ne ku saba dole ne wannan yi ne wannan yi ne kamar yadda ambata wala da gabu mutum ne wannan halittar Allah ne yake gina ɗan adam haka yi amma in aka zo na biyu wanda ke da alaƙa da madishi da zambi to a nan ya ke ɗaukar hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi sabani ya san ayi sabani da haka baya san ayi sabani abin da ya umarni da shi shine ne ihtisani a hadin kai wa tasiru bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuma ya ce wala tanazaru fatabsharu fatadhhabu bikum wasbiru kuma wala tanazaru kar ku yi sabani nafsi ne ko kar ku yi sabani kaga ake ce mu da yake kar ku yi sabani kan kuma ya ambata cewa dole mutane haka za su zauna suna sabani dole ka bambance ka ce wannan abin da Allah ya umarni da shi ne kada a yi an ga wannan kuma farko menene ne halitta ce da dan adam Allah ke ba ta bayanin cewa haka dan adam ne haka ya rage shi wannan ya nan wannan ya ce Allah ko ya ce zalika bi anna Allah anzala al-kitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu fi al-kitabi la fi shirakin mubin haka kirkin zafi bil kitabi mazmuni abu ne da Allah wanda ke ana kada a saba akan littafi saba saba mun ka ba ni littafi da ba imma al-baghi wa imma al-hasan ko neman duniya da shi karɓa da neman shugabanci shi ka Allah ku yi ba mu labari da dangane da sabanin al'ummomin da suka gabata an aiko su littafi sun saba a littafi sai suka rana wannan yi nan wannan yi nan inda da suka farwa da ƙarfi na ku wa kanu shi'an aikin nasa minkum fi ba ka tare da su ba wannan za ka abin da yake mummuni aka haka shi ne al-ilahu bid-din sabani na addini Allah ya hana to shi ko Allah ya hana sabani na addini bi mai magana me maganin sabani na addini na farko ma me ake nufi da sabani na addini ba sabani irin sabani tsakanin imam malik da shafi'i da ahmad bin hanbal da abu hanifa ya za a yi gudu ya za a yi sujada wannan naman kaza halin naman kaza wannan sun da sabanin kuru a wannan ba shi da matsala an gani ba shi ake nufi al-ikhtilafu fi din shine sabanin wannan ya kafa da wannan wannan ya bid'a da wannan wannan ya kibu wannan sallah Allah ya hana mu addini dai ne dole a dawo mu da to ya za a yi a dawo mu da shine umarnin da Allah ya bayar a nan a kowa zuwa ga Allah sai da tambaya ce da za a iya nuna a jini wani ubangiji ce ya ubangiji me ka umarci mu shi wanda ya ce ne wanda kuma ya ce ka zaba shi ya Allah abin da ne me zan yi to shi da Allah ya haɗa ka da mutum ko ya haɗa ka da littafin littafin da tun shekara dubu ɗaya da ɗari uku ko wani abu har zuwa yanzu nan haka yake ko a bi ba ta zaba shi tun da kuma yanzu ba komai ba a shi duk addini yana ciki a kuma ciki abin da yake a ne shi ne addini to haka nan manzon ya yi bayani ya faɗi sallah ya ce da za a yi sallah ya ce da za a yi azumi ya ce da kara zubin hankali sai a koma kuma malamai da sahabbai duk sun haddado malamai sun kuma zo da wurin su kuma an rubuta a littattafai malamai irin wannan sun sun tantance sun ce wannan na gaske ne wannan ba na gaske ba ne ya an da ake wannan na gaske ne wanzu ya faɗa inda ne wanda ake wannan gaskiya ya yi hijira shi ne dan a maka ya bar maka ya koma madina a madina mun jira yau da shekara goma sha uku yanzu a yi wannan tana da wata zama a zaman sa shekara goma sha uku sha uku ne a maka goma a madina shekara goma sha uku ne a maka a ce kaka bai je wani ba ai ga ina a cikin gaba karantawa ko sunan mahaifinsa Abdullahi sunan mahaifiyarsa Amintu sunan kakarsa Abdul Muttalib sunan babbansa Abu Talib ko akwai dan babbansa Ali akwai babban nasa kuma Abba sun rayu da shi yau a cikin sunan matarsa Ali da farko ya biyo da Aisha sau da biyu aka yi sauran duka wasu ya koma maka يتعرس مكة حين يدير محمد النبي بالله ذاك يا إلى أيها صلى الله عليه وسلم دبت الأمر يا إلى فكبر يا إلى فكبر اسمه سلام دبلبت واحد فكم أشي tun da ya yi maganganu ya ce kaza a nan ya faɗi kaza a kasuwa a wurin yanki ya ce kaza to na maganganu duk an tattaro su an haɗa su a littattafai wannan shi ake jin ne a littattafai shi ake jin wasu to yanzu in aka ce ga iya a wani kuma sai ka duba ga wani malami ko su imam malik ne su da kansu sun sun faɗi wani sun ce kan muka ce in aka ce maka na ce abu kaza kuma sai ya saba wa manzon Allah su wasu abin da aka ce wa manzon Allah ya faɗa ya ce ku yi wa kila magana ta ku jama'a da Allah imam malik ya faɗi shafi'i ya faɗi abu na ku ya faɗi kafin su abu a yi da faɗa har ke nan ashe wane ne kuma wanda ya zo a bayan su wanda yake da kiwon da shi zan tanta ba za a bincika ba sai kawai a karba ko da ya saba wa nan nan sallallahu alaihi wasallam kuma shi na shi wannan abu da muke da shi fundamental abu ne ginshikin abu ne a musulunci duk wanda fahimce shi kana da matsala a fahimtar musulunci yana koya maka girmama mutum da Allah da girmama mutum da manzon Allah sallallahu alaihi kuma ka fifi da maganar Allah a kan ta kowa ka fifi da maganar Allah a kan ta kowa kuma idan aka zo aka samu cin karo tsakanin maganar Allah da ta wannan Allah ba aka aka samu cin karo tsakanin da ta wannan mutum da da ta wannan malami ba ana nufin wai ka tsine wannan ka zage shi ka kafa shi ba a'a amma dai kar ka bi shi wanda za ka bi shi ne wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kuma gane to saɓani duk inda ka gaisa a cikin alƙur'ani ba a wuce irin wannan Allah ya faɗa walakin walakin salafu wa minkum man amana wa minkum man Allah wa yana yaba wanda suka yi iman yana kuma zamin waɗanda suka yi kafiri alal magana da yana kan saɓani a cikin alƙur'ani tana nan da yawa to Allah subhanahu wa ta'ala yana hana mu musassa'a dole ne ke nan ne mu dawo kan addinin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi zahiran wa batinan sai ta kamar da muke ambatawa daga cikin usuli fundamental na aqida da ahli sunna wal jamaa kuma da ahli sunna da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan malaman da aka ambata irin su Malik da Shafi su ne ahli sunna har zuwa kiyama duk malamin da ya tsaya akan wannan jabanni bai bi hanyar rawajiya ba bai bi hanyar shi'a ba bai bi mutazilawa ba bai bi hanyar ilimin kalami na ashakira da sauransu ya tsaya a kan abin da maganar Allah ta tuni maganar wannan Allah su kuma ba tsaya a kan wannan da maganar waɗannan mabiyan malaman da abin da aka rubuto wani shi ake yi wa musu usulun al-sunna shine wajibi ka sallama wa Allah za mu zo kan wannan aya ta gaba Allah ta wani da ne ne su nuna har zuwa fadin Allah ki da yake faɗin abin da yake cewa na falawa bika la yajiduna hatta yuhakkimuna fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadayna ذلك من الاستدلال ويسلم المسلمين وأتسليم لله والرسول أعلم أعلم الجنة دون كي تألى فيك dole ka yadda manzon Allah ya ka sani dole ka yadda Allah ya fi ka sani ne da dacewa da zamani ya fi ka sani abin da ake shiga aljanna ta hanyar manzon Allah ya fi kowa ya fi kowane malami ya fi kowane shehi sanin wanda hanya ne za a je aljanna ta hanyar ya fi kowane malami ya fi kowane wani ya fi kowane shehi sanin zikirin da za a shiga aljanna kun gane wannan yau ya fi kowane malami ya fi kowane shehu ya fi kowane wali sanin sallah da salatin da za a yi shiga aljanna don haka duk abin da ya saba wannan wallahi ba daidai ba ne zaman da Allah shi ne kai mutum zai ce ijtihadi yake kokari yake yayi aiki yayi ne to amma in da da zaman da Allah to mutum ne kan da ya mu ya dawo kan zaman da Allah wallahi babu kuskure a cikin babu kuma kokonto ba a rasa haka a nan maganin gaskiya ne duk inda ka je kuma nan wala ya raba ka da to kake yi ba ya kini ya kini yana mun Allah yana mun manzon Allah sallallahu kiwo mai kiwo abin da zai sai ki da mai da su kila wala wa ila rasulun kuma zuwa wani aiki na kitabin lahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi ma الفصل في جميع المسائل الخلافية من وحسن لله الله da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai warware matsala akwai bayanin dake dake akwai magana kalla kalla an binne magana tsada tsada inda kowa zai gane a cikin alƙur'ani Allah binne an koma to za a gane yadda in ma ka da gare shi ko ne ya zama ko an samu abu da ake tattaunawa a kan sai zo kenan gida aka kawo nasi ne a matsala wanda yake mafuhi babu rabani babu yiki ma'anar sa dai shi ne sare au umumi ma ko kuma ta hanyar umumi jarin magana da Allah ya faɗa sai zama abinda aka yi sabani wani ya ce abu kaza ne ne in za a samu nasa a cikin umumin zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fifita wannan umumin akan ra'ayin ɗayan wanda ko a cikin umumin da yi kun ga wannan shi ne ake yi da ka ko ta hanyar umumi hanyar da mun gani na san alƙali ne sun gani akwai umumi akwai kusur ko da wani an sai an shi ne lafazi mai yi mai general form da abubuwa da dama za su shiga da kashin sa shi ne mu yau shi kuma har abin da yake specific an yi magana ba sai an bani ne to ai akwai abubuwa da dama za su iya shiga in an ce niyya yanzu da niyyar sallah da niyyar azumi da niyyar zakka ina ce su shiga abin da yau to kamar yau to abubuwa da yawa za su iya shiga ta hanyar rubu sai a duba sai su warware sabani au imani ko kuma ta hanyar imani imani shi ne abin da ake fahimta na lazumin illa ta hanyar ambaton hukunci idan aka ambaci hukunci saboda wata alama da take nuna hukuncin sai ta nuna cewa sababin hukuncin shi ne wannan abin da aka ambata shi ne ake nuna mai imani imani ba zai kamar ishara da Allah ku ji shi wannan kamar da amin alamin ne a mutane da hanyoyin guda biyar ɗaya daga cikin su shine Allah ba ko tartibu wato hukum alal was wannan matsalar za ka same ta cikin da ban usul din a babin dalalatul alfam ko kuma a babin qiyas a babin qiyas ma masalihul illa to illa da take ka a ɗora hukunci na wani abin da ba a ambace shi ba a alƙur'ani ko a hadisi a ba shi hukunci wani da aka ambata kuma wani ya fi da mene kiyasi to a kiyasi ana gina shi a kan illa me illa sababin hukunci to sababin hukunci din nan malamai suna kasa shi na faɗa ne a kan rubin waɗanda ma ba a yi ba ala kalla a yi siya kuma fahimta shi inda yake wato suka hukunci ta kasu kashi biyu akwai inda mansusun alaiha akwai kuma inda da ba a yi nasi a kan ba ma'ana inda mansusi alaiha wanda aka fito kuma ko aka ce mun ce ku ita za ne saboda ka Allah yawa akwai kuma mustambata mustambata shi ne wanda malamai ne za su duba su gano cewa illar kana ita ce ka إلا كذا إلا كذا نعطي إلى رسول الله مثلا كان سبع من إلا معنى وصل من إلا معنى أنا من مسألة سبعك أبدا يكفي إلا سبب الخروج لم يبقى بكلمة yanzu faɗin Allah ba su ne ne wasaariku wasaarika faqaru aydiyahuma jaza'an bima kasaba da galibi Allah ina hukunci ne shi ne alƙaƙo da Allah ya ce fasabaru ku yanke ayyukuma Allah me suka yi ya aka ka gane cewa satan nan ita ce ta jawo a yi wannan yanke hannu wanda suka yi wannan fa'o ne da aka wasali wasali kaga shi barawo da ita barauniya fa'o ba'u ayyukuma to shi ne ma'anar ba'u to ina da hukuncin su shi ne ɗan ƙauran yau ba ku yi kan nan to wannan shi ake nufi da imani tambi faɗaɗarwa ce a kan menene sababin yanke hannun ɓarawo kun ga ai ba ayat ba cikin ayar Allah ya ce inna ma amarna ku an tasfa'u aiki asali wa kalika da ainihin musarau ko ba ta wani ba ka da ake da ainihin musarau ko da yau ma sarrafa saboda su yi sun hada to kaga sai ka zaɓi auni rai ina da zaune masu su ne to tun da ba ko ko ba ka faɗe ba ihara wani mutum ya ga shi ne imani ina da kun gane yau ba to wannan shi ne imani to in aka go in kuka yi sabani tsakanin wani da wani ana iya zama mai gaskiya a cikin alƙur'ani ko ta hanyar wannan sabi'i ko ta hanyar umumi ko kuma ta hanyar yin wani sai ya sa ai dalilin da ya sa a nan Allah ya ce a yanke hannun mutum shi ne saboda ya ce saboda ya sa wasfi wasu domin shi wannan ismu fa'il asariqu wasariqa to ismu fa'il kuma siffa ce da take nuni a kai wanda ya yi to tana ɗauke da in aka ɗora hukunci a ɗaya ke nan hukuncin nan sababinsa wannan aiki domin ba sun zama mutum ba ne ba kuma Yusuf Aliyu ya ƙoƙo a faɗa ba ko me ya faɗa siffar aiki siffar aiki kamar a ce ne wanda ya salati da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la tanfa shi ne ka zalika to sai a ce menene illar ba ka wannan lada sai a ce yin salati da mutane to ka shi waye kuma me duk wanda yayi ko wace na shi ba wanda shi ne ake yi da imani wato a dora hukunci akan abin da yadda zama an yi kuna ko wani illa da ba shi ne illa ba to da ba dora hukunci kun da shi ake yi da imani wannan da gaskiya wahalar da mutane ne zauna wannan makarantar tafsiri ba makarantar usulun fikihi bai san usulun fikihi kun ba ne ne da wahalar da bayan komai aka faɗa sai an yi bayani da kamar a aji da farko har da shi kai mutum ne lokaci ko ina ba makaranta duk ne zai yi irin wannan irin lokaci kana fahimtar to ka je kuma da makaranta ce babba sunan makarantar usulun fikihi ilimi ne mai muhimmanci in ba shi za a fahimci da za a gane mai Allah ya zuwa Qur'ani da hadisi Allah ya dan kan wani ya kuma ce maka in an ce a kuma Qur'ani da hadisi kuna mai da mutane ne zuwa ga zahiri zahiri zahiri ko ba ka fahimta komai bin zahiri ai in ka ji ana da cikin waɗannan masali na maganar illa da mutum da fara hukumar ruwa a dalili imani bai ka kawo da da ilimi ba mu ganin da kuma jin kawo zahiri yau magana ce ta malamai sabanin masu magana da ilimin zahiri da ilimin batini ai ba a magana da fito wani magana ba ka addinin da zabi ne saboda masu zama a kama wani abu daban amma ana makalin wannan magana zahiri da sauransu a tuhumi cewa mun zafi kamar rashin fahimta wannan kuma ƙarya ce da masu ilmin kalam suke da da kuma waɗanda ne suka karkace wa hanyar sunan da Allah sunan masu ba ka so ko ne ce sun saba kan bin hanyar su kuma suna so mutane su ga bin su akan wannan abin da suke bi sai sun ka tuhuma mazhabar ahlus sunna a matsayin kamar mazhaba ta jinin zahiri ba tare da fahimta ba ba tare da biyu ba ana sukar malaman hadisi kaza da kaza malaman hadisi su ne malaman usulun fiqh malaman hadisi su ne malaman fiqh da haka ne ilimin hadisi da ilimin fiqh in dai a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk malaman su ne wanda ya rabe addinin Allah ya hana sallah ya ce ka zauna ka je kabarin wani ka yi addu'a ta je ka koma kai sallah ba wanda shi zai bata addinin Allah ba mu nan da za a yi Allah sai da abu ne ba ku fahimta mun wuce da ilimin ba su ne ko kun kama bawo ne ko kun mun ku kama nufi dole ka yi kashe addinin annabi ba ba tsani ba ne ba jajin da tsara kai ba amma dama ba shi ne addinin wanda Allah su shi zama da mai ba su je ku yin shi ga abu tambayi tambayi shi ma shi ne a fahimci hukuncin masu kuɗi daga masu على فهم حكم المسكوت من المسكوت أنا بقول كده ما كفايتي وكنت أمين بلا أمبكا بقول كنت أمين بلا كمان فهمت hukuncin duka da zaki daga falar kullum ma kun ci karatu wannan duka Allah ya rubuta da da iyaye ولا تقل لهما اف كيف ما الى هو المكر اكيد اف اف شيء مثل اف كلي اف اذا سن اي شيء غير اف كلي كيف بدا هذا ما زي من بنو كمان اف wannan abu menene shi mai hukuncin haram tun da Allah ya ce fa la taqulu umma ufi kada ce wa ba ka ba ba ka ce musu wani abu ne shirin wannan ufi ko kana hukuni ko ka tafi da muni kaza da kaza to ka aikata haram to ka fahimci cewa dukan uwa da zafin uwa dukan uba da zafin uba haram ne daga wannan falakun da kuma kofin shi ake yi da ne an gani kamar wani ya ce me hukuncin mutum ya zaɓi babansa me hukuncin mutum ya zaɓi babansa ko babansa aka ga wannan hadisi ya ce a'udhu billahi ko sai ma da mun yi haramu sai mun yi ce wani sai ka nuna mun ga Qur'ani nuna mun Qur'ani yanzu kai kana buƙatar ba ban ka zage shi ba ban ka zage ka a ce haramun ne wannan abu sai an nuna maka Qur'ani to sai ka ɗauko masa wannan ka ce ai da Allah ce wa la taqul lahu ma ufi kar ka ce musu hukmu ne kar ka yi su to mutum bai yi sai ce maka an rubu ya fi da yanzu da yanzu ai kowa zai yin zuka ne kuma a wani da dai ba a zai yin zuka da ke gani ba a wani ba kai yanzu da da zafin kuwa da zafin kuma wanne ne ya fi girma da kuma abin da ya shafi kunkuni da cewa ta wanne ne babba wanne ne gari wannan kunkuni da da fadi mutum ba shi da karamin ba to karamin Allah ya hana to kuma babban zai ko kane ne cewa an ba a karamin da wuri ake shi ba in ka ta mu ko shi ya ci ne tambiyi kuma da malamai su maka tambiyi to ba ka da wa da wani ke bi wannan ke yi a cikin musulmi an ga Kudurin gawo da karanta musulmi, kamar da idan kana magana yanzu idan ka darasin da muke da iya ɗalibai ne da muke yin karatun da larabci an mutum duk wannan zai kuma dukkanin su sun san kome kawai da ce imanin ko tambayi mun ko kawai da aure amma wannan baya wannan makaranta kare shi ya ja mai wuta shi ne abin da mu je aw hukumi aw hukumi ko hukumi hukumi mutalaka ko hukumi wa dawo shi ma duk kun sani shi kun sha magana akan a yi ishara zuwa kamar wannan mutum ka bani misali da kai na fahimtar hana zaɓi da duka daga wannan kasuwar a wani hukumi yake ana kiransa kuma mene ana kiransa fahwal tibawa ana kuma mene kiransa mene qiyasul aula duk wannan suna yi qiyasul aula fahwal tibawa mafhumul muwafaqa duk wannan ne kuma da usul fiqh suna أو أمور معنى ko kuma janar ma'ana yuqasu alayhi wanda za a iya yin kiyasin a kan da ma asma'u da yi kiyasin abin da ya kama da ita to duk ta hanyar wani za ka samu abin da zai warware sabani tsakanin ku da haka in sabani ya auku a koma zuwa ga alƙur'ani a koma zuwa ga sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam da za su bayani ina maganar Allah take ina maganar Allah take da a fahimce ta kuma da wanda ra'ayi ne za a bibita a kan wanda ra'ayi ma'ana dai abin da Allah ya faɗa a wannan aya a inda zanzaratun fi shi'in wa rububiyyin farko da za ta abin da za ta malami mana amfani a nan magana da ta mana amfani shine a ba kawai komawa zuwa ga zahirin domin akwai abubuwan da yake zahirin za ka fahimta ko kuma abubuwan da ba za ka fahimci zahirin ba sai ta hanyar waɗannan yankunan to dukkan su su za su taimaka mana idan ka gano yanzu yau abin ma da ke so mana misalin da baya na haramcin zagi da duka ga iyaye ko idan aka tambaye ka an yi sabani a kan wani misali ba a sabani ba da za ka yi sabani a koma a nemo hukuncin to idan ka ce a cikin ƙoƙarin da ka wani hukuncin to ka ne kun gaji da kauna za ka iya rantsewa cewa a cikin alkur'ani akwai hannun mutum ya zaɓi ba a cikin alkur'ani akwai hannun mutum ya doki ba ba ko ya zaɓi ba ba ko ya doki kuma ta ina aka fahimto saboda an hana abin da yake bi kai kana da nan ba ma to ba ne ba da kaula a hannu an gani kamar maganar haramcin shan taba ko kuma ku so ne kawo kuma ya da nuna cewa shan taba haram sai da sai Allah ya haramta duk abin da yake mai cutarwa ko haram wa bikum alaikum al-khaba'i bin al-khaba'i duk abin da yake mai cutarwa duk abin da yake in ka ci shi za ka ci za ka mutu za ka kaza za ka kaza zai zama rashin lafiya ya zama mai shi yasa shan magani da likita yake rasha ya halatta amma in ka sha shi ba da tsari ba kuma ka san in ka sha ba da tsarin ba zai haifar maka wani abu kuma ka sha da gangan to ka sha ba ko ba yau me yasa ake ce maka substance abuse ai ba haka ake ce maka ko drug abuse yau dan abin da ka saba wa ka'idar masu shi ga yadda suka ce a yi kabo kai sabani kuma an san sun ɗan sabanin zai haifar da cutarwa to wannan abin da aka yi saba wa ka'idar sun yanzu ne haram amma kakarar wanda za ka sha don magani halal kun gane wannan da haka duk abin da zai cuce ka sunan sa haram kuma sai ka ce na kan ƙwarai abin yawa saboda Allah ya faɗi duk abin da zai cuta inshallah usni wa amal muslim wala ili bi anna kitab Allah wa sunnat rasulih alayhi ma binaku din domin kuwa littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alayhi ma binaku din akan su aka gina addini eh akan su aka gina addini a me yake hujja ta cewa kan Qur'ani da hadisi da kake da shi ko ce me ce ke hikima me ce za ka fahimci haka da Rasulullah Allah ta kuma ya umarce mu mu tsaye da fuskar mu zuwa ga addini ba a kuma wanda lidini a ne ko ba ba duk da ya umarce mu tsaya ga addini addini ne kuma ya ga wanda ya cika addini ne ya ga wanda ya so da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbata manzon da cewa duk abin da ya faɗa wahayi ne ba san zuciya yake faɗa ba Allah a cikin kenan ana so a haɗa kai ne abin da ba ku su ne cikin a kan da za ka ba ni duk manzon da ba wannan ba to zai iya ɗaukar kuskure kai ko ba a so ka bauta wa Allah da kuskure dan kan kai a ƙara imani tausayi ne da malamai da za su ce kar ka shiga aikin bid'a kar ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka yi kaza to sai ka aiki domin kar ka yi aikin da za ka yi hasarar ladan dan da kake tsammanin za a baka ladan sai an zo sai a ce ai kan ka da ladan shin me ya faru ai an nuna ce kai ba ta ka kai ka azab bala'i ya zo duk kuma shekara sama da hannu ka kawo da ni to kaga idan aka ci to sai ka aka sai ka daina to ba kiyayya ce da annabi ba don da ba annabi bai ce ai wannan wani kan cikin rashin adalci da wani mutum a cikin gona mutane a kai in an ce a daina wani abu wanda annabi bai ce a kai sai ce wani aikin manzon Allah alhalin wanda ya ainihin umarnin annabi da kuma da karkarwa ya yi tsoron mutane a kan wani abu daban mun muna jin nauyi mu ce wani mai imani saboda duk mai na ila ila ba ba mu da su masoyi ba amma da sai ka ce matsayin malawa ne da malawa ne ke kawai mutane a kan inda ba mu fata da ba mu da shi kuma da ba ba wasu bidiya su shi ana samun ne saboda addini in ya bi Allah a so a so shi wa Allah kuma ya kare shi amma Allah da manzon Allah an yi ne tilas mutum ya zama mai san Allah tilas mutum ya zama mai san manzon Allah duk wanda baya san manzon Allah ko mai san Allah kafiri ne na mutum wanda ba mutum ka ba a kan to amma a zo a yi ƙarya a ce wanda yake bin sunna ya ce abu manzon Allah Allah abin a zakka abin shi a azumi abin shi a zikiri a yi salati irin na wata ya yi ƙarya da shi ne muke yin annabi saboda ya ƙi yin wani abu da ba annabi ne ya zo da shi wani mutum shi ne ya zo da shi wallahi da shi ko ba za su ya kai matsayin da Allah ya yi to amma mutan yau da zuwa mutane suna yi ne domin ne za mu samu annabi da kuma tsammanin abinda malaman nasu suke faɗa musu gaskiya ne abinda malamai wasu suke faɗi don su kare abin da ke tafiya kai tsakanin Allah ba gaskiya mutum ya tashi ya yi bincike ya yi karatu kar ka tsaya kamar bal ai ta gara wannan yi nan da kai wannan yi nan da kai ce kai karatu ai bincike idan abu kaza ne wa ce ne kaza kai ne mun za a maka wayo da za ka za ka gane za a nuna maka kuku ga yadda Allah ce ai kaza za a yi abin da ake kira mutane shi ne abin Allah abu wannan Allah so da wannan ya isa a shiga aljanna ko ba ka bane zalima Allah ya shirye da ya shiga wallahi وسنة رسوله عليهما بدمجي أي إلى الدين الأول أكون القرآن لهم أجنهم من الله صلى الله عليه وسلم نعم ولذلك وهذه اجتهاد المعلمين كالصيام اجتهاد المعلمين تعني القياس أن يزداد الشيء أباب العبادة أن ينظر أو كلام يكون تأتي إيه ألا بمناقب وما غير أهل ديما أما أو كلام ya yi kama da shi inda su iri da yake sababin haramci ko sababin halarci iri da yake da kaza to mu ba shi hukunci iri da kama shi ne kiyasi duk malaman duniya malamai suna karar sun yarda da kiyasi har malamai sun wasu malamai suna cewa duk wanda bai yarda da kiyasi ba ba a shi a cikin malamai wannan kuma wani zance ne da ya manyan malamai suna yi a tsakanin su maganar kiyasi da ijimai karɓaɓɓun abubuwa ne sosai na karɓar addini wanda yake ainihin ittifaqi a kan abubuwan su kudi ne da Qur'ani da hadisan annabi da ijma'i da qiyasi wannan sun saba qiyasi kuskure ne da hadin da ku da ke kan makarantar zahiri sun kuskure sauran malamai da suka kula da su domin wanda da muke na sauran malamai malaman musulunci malamin shafi'i a kan hamdan abu abin da suka tsaya a kan wannan tsoron da aka rubuto daga kafai da tabi'ai wannan shi ne musulunci da kowa ya san to a kan su muke magana ba kan wani abu da ka a kan wannan abun aka yi gina musulunci wala yastaqimu al-imanu illa bihi imani ba zai yake ba sai da qur'ani sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farqan ilayhima shartun bil iman da ka ne da lamarin sabani zuwa qur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar sa wannan sharadi ne mai imani to kai sharadi ne mai imani shi yasa bayan an gama wannan sai aka zo da za mu ji jiran kuma Allah kai mu gobe alam tara ila alladhina yasumuna annahum am bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila al-qawmi haka hikimar kawo wannan ta biyo wannan to ne Allah umarnin da ya shine in an samu sabani sawa'un sabanin da za a yi hukunci irin da hukunci sawa'un sabani a addini to akwai wani abu da littafin Allah a duba sunna da wani Allah a jefin alƙali idan wani ya ce ni na ki ba zan koma Qur'ani ko zan koma hadisi ba mun al'ada da gargajiya da tsamutu da hukunce-hukuncen abin da ba na Allah ba shari'ar Allah ba zan koma to sai a dora sai hukuncin da Allah zai ambata ya biyo baya Allah ya nuna a ce yadda yana cikin waɗanda suke da matsala a imani shi yasa tun a nan farko ya ce in kuntum tu'minu da billahi wal yawmil akhir saboda nuna cewa wanda yake baya son hukuncin Allah wanda yake bai yarda da hukuncin wannan Allah wani hukuncin yake so to lalle ya nuna bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama akwai wani kaikayi a zuciyarsa dangane da sunnar aiki saboda saba da wani da Qur'ani duk kan duk masu ya ce sunna din abuna wanda ba sa son sunna wanda za su yi da da abin da ɗan Qur'ani ko da ɗan Abdullahi da sauran su ne muka mutum wanda ba su yi da amma a dai ba yan Qur'ani mun suna su je zai abin da yake cikin Qur'ani dan yi mana jahilai Allah ruhi amma nan su jahilai yau ba ma da mai bane amma yau dan saboda jahilin ne ya sa wala iya karanta littafai su fahimta shi da suka bakare da ayoyin su ka to kuma sai ki tabbata su bakin nan sai su bakin nan sai wani kwanu ya tabbata sai su musa ita saboda duk wanda ya tsammani zai iya yin musulunci da iya Qur'ani bai hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bai ma san me ake cewa musulmi wannan mutane ne wanda ke jari malai sun ga ba da an kai wannan al'amura amma sun su kuma suna nan ana da ƙara raya ko ana daura nauyin su suna ta yawo suna ta maganganun su ma suna ta faɗi haka wani ƙarfin zuciya da za a ce kafin da mutane kafin da wani karanta alami da ilmiya da misali kuma suna zaune a duniya su da ana jin su Allah kawai don wani ne ya ce ya kafa da wani yanzu da aka da tashin hankali amma su suna san a kasuwanni suna yi a kowane da su lalace ka su ta irin wannan abubuwa ta ce saboda su da hankali ba su gane su wannan abu an ce da su duk masu yin waɗannan aƙidun da suka karkace na yau da gobe ko yana da cikin wajibin hukuma ta ɗan mataki a kansu wannan abin da duniya take so ta dora mu akan ga wani zancen yadda dan adam a zo ana kuro su kungiyoyi rashin kunya su zo suna fito da mutane ana nuna cewa abin da suka yi ba komai ba ana gina wani Allah da a cikin cikin wani ba zancen wanda ta kuri da wata fassara ba kunku ya ayyana da Allah sallallahu alaihi wasallam da ga a tsawon bai kare dokar kasa an yi zama kare dokar kasa tunda ya yi abin da zai sa al'umma ba ba ɗaya da zai da domin abin da zai sa a cikin gidansa a kashe shi a kona shi me yoyi ita kasa tana so a cin da kasar ba ta so a yaka to me ba zai yi waɗannan kuma ina da cikin abubuwan da ya kamata waɗanda suke wakiltar mu da muke ake zaɓar su su tafi Abuja a tattauna a kan dokoki wannan abin da zama yana da kima a zuciyarsu ki iya tashi da turancin duniya da bakiya su kare wannan matsalar su ce dole a yadda annabin mu ba a zance a kansa haka kawai a ciki mu musulmi ba za mu yarda da wannan ba a cikin da muke za a iya samun rashin zaman lafiya to a ga hankali wanda ba musulmi ba da ko kuma musulmin da ya karkatacce da muka fahimci wannan lallai su daina wannan abu in ba haka ba mutane ba za su iya kontrolin zuciyarsu ba za su iya ɗaukar mutane shi ke nan da ake to mai kuma gani ta ce wannan sai wannan abu da suke yi to ai zancen shi ne su ku fahimtar su daban mu ma fahimtar mu daban to mu da matsala kada da mu aika su ya zama cewa su abin da suke so shi ne irin yadda suka fahimci addini a gurgurce su ba masu karatu ba su zo su gora wannan mai dole haka za mu fahimci addini in ba haka mu ne mu ma yi muka jawo kashin hankali ai bai kamata ba a'a mu mun fahimci yadda girman manzon Allah yake a wurin da haka sai ku sa duniya da ta fahimci haka sai a kare shi ina yin shi ne abin da zai sa a samu ne amma ba a zo a ce mun ne dole za mu daina kaza mun ne za mu daina kaza ba haka ne dole a fahimci wannan da ka'idar da ne wallahi ba ba rashin wayewa ne ne ba mun waye mun fahimci ne komai amma wannan maganar ta Allah wannan magana ta manzon Allah wannan girman da darajar da manzon Allah sallallahu alaihi yake da ita ta fi karfi haka kawai a zo a zauna a wuri a ba shi wai ciki nan ta kai hakuri kan shu wannan ne alhaja ga manzon Allah wannan abu ne da kamar da Allah mai ba ta wani wannan ne nake ba shi ne da fara ba amma muna karrar ba wanda ne na abin da ya kamata amma da abu ko yau mun an san da bin doka da hakuri da sauransu to amma muna faɗar abubuwan da ya kamata masu sa dokar su rika kallo a lokacin da suke yi in ba su zai sa a kai ga su sa dokar kuma ba za a yi da mutu ake a yi da ita ce Najeriya amalgamation da aka yi yana jin mutum tsakanin sauran noman particulars da aka haɗa. An an zo an samu mutane dama a kan wani abu da ke. To bai kamata a ce Najeriya za ta wuce duk wannan history din namu na baya da kuma addini da komai cikin sai mu dawo Najeriya dole ta zama ita ce saboda addini ai ba ba haka ake yi. sai a rungumi addinin na ya zama shi ma fadar na abin da ya waje ba a girma ba shi a Najeriya. Ko su ma waɗanda ba musulmi ba a su girma addinin su kuma a basu su addinin su ba wanda ya yi isa ya hana wani ya yi addinin su. Ina ce da suna tsayin da muke duk suna addinin su. Suna addinin su a ko'ina su ne tsaye wani kuma har a yi rashin kuma da gaba addinin. amma mun ba ta ko ne sani ba a musu duk wani wannan abu su ko ci da kuma ba za su iya faɗa sai a shi sai a ce mutum yana tsoron in yi magana a matsayin wakili na lokacin da kun kaza za a ce excuse za a ce yanzu da ya shi asalin waɗannan matsalolin ba shi da su ba shi da alaƙa da karatu ba shi da alaƙa da komai kisa ko ku ta faɗa a kan su ne yake ce muku ku da su wala da shirki ba ce koyi da su ba ban ce ku yi wasu ne shi amma hakika wanda duk zai fi yi wa shi ya zo irin ka ne Allah kalan ko ba irin ka bane dari bisa kai ya san girman abin da kake da baraka kuma zai iya tsayawa a matsayin constituency din da yake shi kuma ga abin da aka sani a wurin to a madadin su ni wakilin su ina cewa a wannan lantarki da bai ba duk wannan misali iya wannan ko ba to amma kamar yadda kun ke cewa babu kira zuwa ga damuwa ko tashin hankali ko kuma ai wani abu na na fita daga doka ko kuma kowa su ma karanta ko ba to Allah ya mu kara da wannan gefe yace wani da ta tsala dan haka Allah mu الكثير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كن كفنتين كن مصيبا لعل كن مصيبا لعل فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما wannan ya yi akan cewa duk wanda bai mai da matsalolin masahin mai zafi matsalolin da aka yi sabani bai ne da su zuwa ga Allah da manzon Allah ba fa laysa bi mu'minin haqiqatan to ba mu'mini bane da duk wanda aka ce ga hukunci da dole ba kuma mutum ne na addini saboda bai yadda ya sallama wa Allah ya fi shi sani kuma na sanin wani magana ce ta ilimi da yadda da amincewa da sallama ni ma na sallama islam total submission ka yadda Allah ya fi ka sanin dokar da ta dace da yau da gobe amma Allah zai ce a yadda hannu ba za ka yi kuma ba bayan ne ko na kana da sallah ba kai da Allah kai ko ko a za ka ko yi ai ana yin wannan mutum to ya kashin hankali babban kashin hankali yana nan a zuciyarka da ba gaji da Allah Allah ya kawo da mutum a wani yau yin karatu ko ya ce ban mu'minu da tsawo zai zama mutum mai imani da Allah ba amma ya imani ne da tsawo da abin da ake mutawa wanda ba Allah kamar da jira وكما ذكر آية الله في الآية اللي بعدها كمثل أمرها آية تزول ذلك أي الحكم إلى الله ورسوله وحكوما كذب دين مين كذب دين لكن أباني مين يسوى فعلا خير وأحسن تأويلا فإن حكم الله ورسوله أحسن ما كان يقوى حكم الله حكم الله الله شيء حكم الله shi ne hukunci mafi kyau me yake sa abu ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau masdarin ko da dacewa abin da ke sa a ce abu kaza mai kyau ne na farko Allah duba waɗannan hukun da masdarinsa ko da kuma yin dacewa yau da kuma hakikalin sanin hakikalin abu kuma daga waye hakikalin da ka ta fahimci abu na biyu daga waye daga Allah sai ka duba a tambayi zuciya ko waye Allah waye Allah yaya girman Allah yake a zuciyarka kuma ka tambayi zuciyarka waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya girman sa yake a zuciyarka to in ya ce dama za a bi kai ne ka ɗauka kai waye ka ce a ni ina ganin bai dace ba kawai za a bi in dai Allah yana da girma a zuciyarka manzon Allah yana da girma a zuciyarka to ba ka bukatar tambaya in yi ce na kawai ka shi ka bai daga tafiya ba ya fi ka sani ya fi ka sanin dacewa shi ba shi ne shi ne al'abdi kuma shi ne al'abdi me ba ta al'abdi da ba ka ba da zan kuma kun ma ka al'abdi ko shi ne gwani kwararre wanda ba a cikin yaro kowa ya faɗa gaskiya ne kowa ya yi hukunci daidai ne wanda ya ake da al'abdi to yanzu ai yanzu yake hukuncin kaza shi ne kaza abu kaza halal ne abu kaza haram ta kuma ka zuka da cewa ni ne da kusa da zamani na mun ne na ke hawa to bari mu kalla ni so a kira ma da ni bayani in ya dace mu zauna mu abin yana da matsala yana da matsala yana da matsala a ɗan sosai a fahimci ɗan musulunci musulunci in kai ne la ilaha illallah Muhammadu sallallahu kayan da imani da Allah da ranar shi za ka amince da Allah to wajibi ya zama cewa musulunci kake bi ba musulunci ne zai bi ka ba kullum na ba da ko muna nan cewa kai ka za ka bi musulunci ba musulunci za ka yi sosin ya bi ka ba saboda kai kawai dole ka bi Allah dole ka bi Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne lafiyar ذكر هذا العلم ذكر حكم الله ورسوله احسن الاحكام في رسول وبكرامه الا لوجود من تألى في وكنت وفي جو واعلمها كن في عدل واصلحها للناس كن شيء في تاثير والمجتمع babu wani mutum da zai kawo maka wani hukunci da ya dace da kowa da kowane zamani ba mai kawo kawai amma Allah abin da Allah ya faɗa shi ne zai dace da kowane zamani da kowane wuri larabawa ya dace da kasashen tura ya dace da kasashen afirka ya dace da fojin kaza da kaza ya dace da tujawan kaza da kaza ya dace da fifin kawasan da a yi amma mutu ne na faru a ba ne ba a yi tuwa yawon ba ba a yi kan shi zau ko shekara da muka kai in dai akwai duniya wannan hukunci da Allah ta dace ko wasu rubuta da lafi da za a yi za a je rubuta yanzu da shi ko yuri ka rubuta kai za a rubuta intelligent da mai gani su da kirki da duk wannan yana da za su yi maka wani abu don fahimtar rayuwar da ba da tsaro da sauransu amma duka bai gana da ga Allah kuma bai kare soke abin da Allah ya kasance da mutane wala ka fara fara wani abu a emotion amma magana ce da yau kun ga mutum da imanin a zuciyarsa to haka yawan da mutum ne in ba haka ba in bai fahimci addini bai fahimci wannan ba magana ce ta wani zurfan ilimi ba eh magana ce ta ka dawo ka za ka kai waye ka za ka kuma ma'adancin ka waye kuma da in relation to abin da kai kake yin ka sani kai yin mai ka sani daga yadda abin da Allah ya faɗa mun yi magana kwanaki da muke ishara kan masu inkarin samuwar Allah. Wata magana ce ta shi wata ba a maka an ta da tsada a shi da yake cewa masu irin mutum da kayan sun yi wa kayan dama sun yi bincike kafin kayan sun yi bincike a abin da ya shafi philosophy da culture da ilimin amma ba su zauna sun zo wa Qur'anin nan aikin su wani bincike a cikin galibi kawai ana kai da sanya da wani tura da yi aiki da gaban tura da bai ne da muka ga ya kiyaye ya ka da aikin su ba ka ajiye abin da baka fahimce shi ka zo ka ce ka ajiye shi ne saboda bai dace ka tabbatar da ka fahimce shi in ka fahimce shi ina ya tafi ina ya dawo to sannan ne za ka iya cewa wuri kaza in hankalin ya fara tafiya zuwa ga ya dace ko bai dace ba sai kai tambayar malamin su za ku kai kan hanya kai ne baka dace ana banta da ina magana ta akan wannan irin babu da ƙarfin ne ke yi saboda wannan shi ne wajibi kowane mutum bai kamata kai din ka ce wannan yakinin naka bai kai haka tilas yakinin kai kai cewa lallai mu da Allah ita ce babba kuma hukuncinsa shi ne akam وعلك in ba haka ba to kana da matsala a fahimtar alaƙar ka da Allah da kuma musulunci mu fara fahimtar tsaye wa alaƙar